إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawarmu a wannan majalisi namu a wannan masallaci na bakin kwalta ko sabuwar kwalta a wannan gari na ningi kalamar hukumar ningi a bauchi tarayyar najeriya wanda yau muna dare na biyar ga watan ramadan ko wanda kuma shi ne daidai da hudu ga wata na miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryamu alaihi wassalatu wassalam 2025 muna cikin suratul mu'minun wanda za mu tashi akan aya ta goma ne ko allazina irisuna alfirdaus to tashi da kan wannan نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
نعم جيا من ga sifofi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karanto mana na bayansa mu'minai. wanda duk wani mai buri da alwashi na ya so ya ga ya zama mu'mini zai kokarin ya ga ya sifantu da wayannan sifofi kuma in za ku iya tunawa kamar yadda na faɗa mana shi a harka ta imani da musulunci ba tamanni ba ne ba imani shine ƙudiri da zuci da kuma aiki da gabbai shine ma wa qarahu fil qalbi wa saddaqahu al amal to shine Allah ya karanto mana sune waɗanda suke tsayuwa da kushu'i a cikin sallolin su kuma suke barin duk wani abin da ba zai amfanar da su ba a duniyar su da lahirar su kuma suke ba da zakka kuma suke kokarin kiyaye ma'ana farjojin su wanda in zamu iya tunawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu'mini kafa biyu kaɗai wacce zai iya biyan bukatarsa kuma dukkanin wannan kafofi a jinsi ɗaya ne abin nufi a jinsi ɗaya shine ga ya mace ko dai wacce ka mallake ta ta hanyar aure ko kuma wacce ka mallake ta ta hanyar ma'ana sadaka baiwarka to Allah subhanahu wata'ala ya ce duk wanda aka wayi gari famanifta gawara a zalika fa'ula'ika humul adun duk wanda ya nemi ya biya wa kansa bukata ba ta ɓangaren mace ba macen ba matarsa ba ba baiwarsa ba to wannan ya taka dokar Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam yake faɗa mana cewa, duk wanda aka wayi gari yake zina ita ce ma'ana al'adarsa ko ɗabi'arsa, to in bai wasa ba, in ta riga ta zama jiki ba zai iya bari ba. To shi yasa maganin kada a yi kada a fara. to tunda ya ce duk wanda ya nemi kafa ba ɗayan biyun nan ba to kaga za ka sanya duk wani abu wanda ba wannan ba luwaɗi ya shiga ciki ko maɗugo ya shiga ciki kuma ku ga wani abin takaici da abin ban haushi babu yadda Allah zai baka tsari ka kauce tsarin face sai Allah ya zarbe ka da musiba. shi yasa za ka ga dukkanin masu luwaɗi ba sa gamawa lafiya dukkanin masu harkar maɗigo a junansu na mata ba sa gamawa lafiya ɗaya daga cikin mai rubutu yake cewa wallahi babu dabba babu wata dabba da ba tafi ma'ana mai luwaɗi da maɗigo hankali ba bi ma'ana ya ce kowace irin dabba ta duniya ta fi ɗan luwaɗi da ɗan maɗigo hankali don babu yadda za a yi dabba ta jaki ta je ta nemi dabba ta doki ko kuma doki ya je ya nemi akuya ko tunkiya yana faruwa ko kuma ka samu cewa zaki ya nemi kura ko kure ya nemi zakanya yana yiwuwa to amma banda akuyanci me ya kai mutum namiji ya je nemi ɗan uwansa namiji me ya kai lalacewa mace ta nemi wata ma'ana mace kaga ai wannan dabba ma su fi su hankali to shi yasa yake cewa babu mai hankalin da ba ma dabbar da bata dara mai luwadi da ma dugo hankali ba shi yasa shari'a ta zo da cewa duk wanda aka same shi yana aiki irin aikin mutanen annabi lut manzo Allah ya ce faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi a kashe mai yin da kuma wanda aka yi da shi kuma musibar maɗigo da musibar wasa da hannu istimna kenan ko za mu ga cewa illolin suna wanzuwa har zuwa ƙarshen rayuwar ɗan adam domin duk wanda ya saba biya wa kansa bukata da hannunsa to ko aure ya yi ba zai iya gamsuwa da iyalin ba duk wacce ta saba ma'ana lalata da ‘yar uwarta mace to ko ta aure namiji ba za ta wadata da shi ba domin daman aslan ba a gina auren don wadatuwa ba duk abin da za ka yi sai ka nemi wadatuwa daga Allah manista affa affa hulla duk wanda ya yi aure don ya kare kansa Allah zai kare shi to Allah ya mana game da katar to ƙarshe da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'annan bayan Allah ula'ika humul warithuna masu wa'ancan halaye da wa'ancan ɗabi'u wa'annan su ne ma'ana magada ya zo a hadisi na abi hurairar Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa ma minkum min ahadin illa walahu manzilani manzilun fil janna wa manzilun fil nari fa in mata wa dakhala an-nara wa risa ahlul jannata manzilahu malam yace manzon Allah yake cewa inji abi hurairar manzon Allah ya ce ba wani daga cikin kuface yana da gida guda biyu, ɗaya gidan wuta ɗaya gidan aljanna. Idan aka wayi gari maƙocinka na gidanka na aljanna, bai aiki irin na ‘yan aljanna ba, to Allah sai ya gadon maka gidan shi. Kai kuma sai ya gaji gidanka na wuta, bi ma'ana an yi wanwan kenan ko? Ka gaja nashi na gidan aljanna sakamakon bai aikin ‘yan gidan aljanna ba, shi kuma ya gaja naka sakamakon baka aiki irin na 'yan wuta ba to shine sai ya ce ka karanta faɗin ubangiji da yake cewa ula'ika humul warithun allazina yarithuna alfirdaus ko su ne wanda suke gaje ma'ana alfirdaus kuma shi ma ya tabbata ga man- ga hadisi na manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu aljannata alfirdaus banza Allah ce in za ku tambayi Allah idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus yace fa innahu a'la aljanna wa awsatuha manzo Allah yace in za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdausi ita ce mafi kololuwa kuma ita ce tsakatsakiyan su kuma daga ita sai al'arshin Allah subhanahu wataala to shi yasa kenan kaga dole duk wanda yake so ya rabauta da gidan aljanna to sai ya yi aiki irin da 'yan gidan aljanna an gane dole ne idan muna son aljanna sai mun yi aiki na ahalinta to me yi aiki na ahalinta su ne wa'annan ɗabi'u da ubangiji subhanahu wata'ala ya lissafo mana ya ce hum fiha khaliduna su wa'annan masu ɗabi'u masu wa'annan halaye za su dawwama a gidan ma'ana aljanna firdaus khalidun bi ma'ana tutur abadan sarmadi abadi ba fita Allah ce walaƙadi khalaqanal insana min sulalatin min tin haƙiƙa mun halici ɗan adam daga asalin ma'ana taɓo tataccensa ya ce sun maji Allahu nuɗufa sannan muka sanya shi ya koma ɗigon maniyi bi ma'ana wancan asalin uba mu kenan annabi adam sannan mu kuma aka samar da mu daga ɗigon maniyi kuma Allah ya sanya wani ɗigon maniyi fi ƙararin makin a wani guri tabbatacce amintacce sun makalakanan nuɗufata alaka sannan daga baya kuma Allah ya hawwalar da wannan dagwamani zuwa gudan jini fakhalaqanal alaqata mudgha sannan Allah ya juyar da wannan kuma gudan jini zuwa ma'ana tsoka fakhalaqanal mudghata idhaman sai kuma Allah ya juyar da wannan ma'ana tsoka zuwa ma'ana kashi fakasawnal idhama lahaman sai muka rufe wannan kashi da tsoka thumma ansha'nahu khalqan akar sai gashi muka mai da shi wata halitta daban namiji ko mace dogo ko gajere Allah subhanahu wata'ala ce fa tabarakallahu daukaka tsarki da bal- albarkoki su yawaita ga hasanul khaliqina ga wanda yafi kowa iya halitta Allah ce thumma innakum ba'da zalika lamayituna sannan bayan kun yi rayuwa kuma Allah sai ya kashe ku thumma innakum yawmal qiyamati tub'asuna sannan kuma a tashe ku ran alkiyama to in za mu ga cewa sautari kamar da ibn kasir Allah ƙara masa yadda yake faɗa za ka duk inda Allah ya yi maganar halittar sama kuma sai ya yi maganar halittar ɗan adam domin tagon juna ne duk inda aka yi maganar halittar ɗan adam za ka ga an yi maganar halittar sama inda aka yi maganar halittar sama za a yi maganar halittar ɗan adam malamai suke cewa to menene alaƙa da ubangiji yake kalla yake gwama halittar sama da ƙasa halittar ma'ana sama da ƙasa da kuma halittar ɗan adam malamai suka ce saboda a girman halitta ba wani abu mafi girma in ka ɗauke al'arshi da take da girma sama da girman sama da ƙasa to shi yasa sau tari ubangiji sai ya tuna wa ub- ma'ana bawansa girman wannan halitta shi kuma abin da ya sa Allah yake gwama ma- magana halittar sama da halittar ɗan adam saboda shi ɗan adam ɗin a karan kansa ake magana duk inda za a nuna maka wata aya bai kai aya karan kanka ba shi yasa Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun في أنفسكم أفلا تبصرون idan ka kalli ma'ana bunya ta jikin dan adam Allah subhanahu wata'ala ya samu dan adam ya halicce ka ma'ana daga wani ruwa ruwan ma ma'ana mahin ma- mara ƙarfi lallauna bisa bin wa'annan matakai da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ga dama. Imamul Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha wakkala birrahimi malakan Allah ya sanya wakilinsa mala'ika a mahaifar kowace ya mace idan ɗigon maniyin farko da Allah ya ga dama zai halitta da shi wannan mala'ikan zai ce ai rabbi nudufa ya ubangiji ɗigon maniyi wannan ɗigon maniyi zai kwana arba'in da biyu ko da uku sannan mala'ikan nan ya ce ai rabbi alaka ya ubangiji gudan jini wannan gudan jini zai kwana arba'in ko arba'in da biyu ko da uku sannan wannan mala'ika zai ce ay rabbi mudgha ya ubangiji tsoka sai Allah ya hawwalar da wannan gudan jini zuwa ma'ana wannan tsoka gwargwadon tsokan nama kamar yadda hadisin yake faɗa fa idza arada Allahu khalqaha qala ya rabbi idan Allah ya nufin halittar wannan rai zai ce ya ubangiji shi wannan mala'ika a zakarun au unsa namiji za a halitta ko kuma mace Allah ya ce masa karbu kai namiji ko kai mace sai ya sake tambaye ubangiji sa'idun au shaqiyyun shaqiyyun au sa'idun bima na zan sanya shi daga list ɗin ‘yan wuta ko za a sanya shi daga list ɗin aljanna ya rabbi fama rizuku wa mal'azlu to ya ubangiji me arzikinsa wani irin arziki zai yi me kuma ajalinsa ya wace zai mutu kuma ta wace hanya zai mutu to kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda Allah yake tsarawa bawa kai uban yaro baka sani ba uwar yaron ma bata sani ba mala'ika yana aikinsa bisa umarnin Allah subhanahu wata'ala kuma duk wannan yana nuna mana ƙwarewa da iyawa da buwaya ta ɗan adam to yanzu abin da zai baka abin mamaki ɗan adam ɗin da aka same shi ta irin wannan yanayi ta irin wannan kafa shi zai zo kuma yana tunƙaho Allah ya ce yayi ce ba zai ba ko kuma yana jin wani ya isa ya hana shi abin da Allah ya bashi ko kuma yana jin wani ya isa ya bashi abin da Allah bai bashi ba mala'ikan fa zai tambayi Allah menene arzikinsa iya duk abin da zaka ci sai mala'ikan nan ya rubuta da izinin Allah duk inda zaka taka duk abin da zaka sha sai ya rubuta to dan Allah idan nayi imani da wannan akwai firgici cewa wane ya isa ya hana ni abin da Allah ya bani ai babu ai lamani alima a ba wala muti lima mana'a ba wanda ya isa ya baka idan Allah ya hana ka ba kuma wanda ya isa ya hana ka idan Allah ya baka bahaushe yayi hadisi yace mai arziki ko akwala zai sai da ruwa ba haka bane ba in Allah ya sa zai kai arziki duk inda abu yake da arha sai ka sayar kuma ka yi arziki ku kula da kyau mutum zai shigo gari yana almajiri ko yana balance ko yana wanke-wanke ko yana ɗiban shara amma a hankali a hankali sai kaga ya shigo gari sai kaga ana lissafa shi daga cikin manyan gari waye mai da shi haka kuma a wannan lokacin fa duk inda ya sa kuɗinsa sai ya ci nasara duk inda ya zuba jari jarin nan sai ya karu ba haka bane ba kuma duk yadda za a cuce shi da sara da sassaka ba zai hana shi ci gaba ba to wannan Allah ya yarda sai yayi kenan to haka ma kuma idan Allah ya dan adam sai ya taba ƙasa bisa talauci shi kuma duk abin da ya sai ya talauci ya sai da filin ya zuba jarin ya kare ya sai da gonar ya zuba ya kare ya sai da halin jarin ya zuba ya kare komai tunda Allah ya ce sai ya dangwali ƙasa sai ya dangwala ashe kenan kaga idan ina da wannan imanin na huta shi yasa ake cewa dogaro ma'ana ga Allah hutu ne in ka dogara ga Allah ka huta shi yasa ya ce wala yanfa'u zal jadd minkal jadd an gane ko ba kuma wanda ya isa ya wadatu da wadatuwarsa gabanin wadatuwar Allah kowa mai nema ne zuwa gurin ubangiji subhanahu wataala kenan wannan yake nuna mana cewa mu yi imani mu yadda cewa dan na buɗe shago wani na sana irin tawa bai sai rike min customers ba ba haka bane ba na shi za su je gurin nawa za su zo gurina ba wanda ya sai hana wani duk wanda ya ce zai hana ka bai isa ba yayi tsararo in ya ce zai baka bai isa ba yayi tsararo to wannan shine imanin da ya kamata in kana da'awar ahlus sunna ka samu amma kana da'awar sunna baka dogaro ga Allah kana ga wani zai iya hana ka kana ga wani zai iya baka kana ga wani zai iya ma kafar angulu wallahi ko kafar kiyashi ba zai iya balle kafar angulu in kaga abu ya faru da izinin Allah ne duk abin da zai faru da izinin Allah dama Allah ya riga ya rubuta ba wani dan adam da zai iya tunanin cewa akwai wani abu da zai iya faruwa sabanin abin da mala'ikan nan ya rubuta akwai babu to idan mun san da haka to me na tashin hankali menene na hasada menene na gulma menene na munafinci duk wanda yake hasada wani dan ya zama wani abu wallahi ba shi da imani bai da Allah ba in ka yarda da Allah Allah ne ya bashi kai ma ko ma ka tashi kiyamul lail Allah zai baka kuma kowa yana cin arzikin sa ne shi yasa manzo Allah ya faɗa a hadisi ingantacce lan tamuta nafsan ko hatta tastakmila rizqaha Allah ya ce ba wata rai da za ta mutu face sai ta cinye arzikinta wannan da mala'ikan nan ya rubuta da izinin Allah sai manzo Allah ce fattaqullah lan tamuta nafsun lai ba za ta mutu ba sai ta cinye wannan arziki fattaqullaha fa ajmilu fi talabi manzo Allah ce ku ji tsoron Allah ya ku al'umma in kun tashi neman arziki ku sa tsafta a ciki haramun ba ta kawo arziki an gane shi yasa duk abin da zaka yi na kasuwanci kai gaskiya kar kai algush kar ka hada mai kyau da mara kyawu kar ka hada mai daraja ta daya da daraja ta biyu ka saida a matsayin daraja ta daya kai zalunci manzala ce man ghashana falaysa minna duk wanda ya algush baya cikin mu inji manzon Allah nono ne manzon Allah ya je ya tsumbula hannunsa a ciki sai ya fito da hannun sai ya ji kasan nonon akwai ruwa sai manzon Allah ya wannan hadisi ya ce duk wanda ya mana algush baya cikin mu algush kuma ya shiga kowane bangare ya shiga bangaren yan kasuwa ya shiga bangaren ma'aikatan gwamnati ya shiga bangaren masu sana'a komai akwai algush komai in kaga dama zaka shiga wuta sai dai in ba ka so amma hanyar wuta ga tanan iri-iri daban-daban salo-salo to Allah ka kiyashe mu to shine ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa haƙiƙa ya halicci ma'ana ɗan adam daga sulala in an ce sulala shine kamar ka ɗebi rairayi ka samu wani tsimma ko rariya ka tankaɗe wannan lukui-lukui ɗin shine ma'ana sulala Allah ya ce wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min din bi ma'ana daga zallar yumbu daga irin wannan yimbu da ake tukunya da shi tukunyar ƙasa mai laushi shi aka halishi ɗan adam da shi malamai suka ce a nan gurin yanzu za mu gani a ayar Allah ya ce mun halicci mutum da yimbu a nan da taɓo sannan kuma a gaba gashi ya yi magana an halicce ga daga ɗigon maniyi sai malamai suka ce ne al'insanu huna bi ma'ana adam alaihi salatu wassalam cewa da Allah ya ce wa laqad khalaqanal insana min tin ai hakika mun halicci mutum daga yimbu shine uban mu annabi Adam an gane mu kuma sai Allah ya samar da mu daga menene daga maniyi to amma kowa asalin sa yake komawa shi yasa kaga da Allah ya aiko manzon Allah in yana magana da Yahudawa ɗabi'ar da abin da Yahudawan suka yi na zamanin annabi Musa da annabi Yaqub sai Allah yake karanta wannan Yahuda na zamanin manzan Allah. Me yasa? Saboda ma'ana asalinsu ne, Yahudanci ma'ana jinsi ne, to ɗan adam ma jinsi ne, saboda haka asalinmu muke komawa. Asalinmu ma'ana annabi Adam, annabi Adam kuma asalinsa menene ƙasa, saboda haka mu ma duk ƙasa ce baki ɗaya. Saboda haka wannan wani jiko ne da aka Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa ya fitar, ya ce to shine mun halicci mutum ma'ana min nuɗufatin daga ɗugon maniyi. wannan ɗigon maniyin kuma kame da Allah yake faɗa yana fitowa ne daga gadon baya na namiji sannan kuma na ya mace yake fita daga haƙarƙarinta kame da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya kharuju min bainin sulbi wa tara'ib yana fita daga asalin gadon doron baya yana fita kuma daga ma'ana karankar ma haƙarƙari wannan ƙudurar Allah ce kuma abin da zai baka ya burge ka ya baka mamaki ya baka sha'awa a cikin tsarin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ɗan adam zai kusanci iyalinsa wannan ɗigon maniyin babu babu shi amma saboda ƙwarewa ta ubangiji ya tanadi komai gudan jini ne zai taho daga ma'ana ya kamata wutan na a gyara ta da Allah Iya wutar dai baki ɗaya ta aikin biya fam subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa ɗan adam asalin shi bi ma'ana daga ina ya fito kuma ta ina aka same shi ya faɗa mana ubanmu annabi adam alaihi salatu wassalam an samar da shi daga ma'ana sulala na taɓo mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da mu ne ta hanyar ma'ana ɗigon maniyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala halittar ɗan adam yana nuna ƙwarewa da iyawa. Wannan ƙwarewar da iyawar ita ce take nuna maka cewa wanda babu kai ya yi ka, to kuma shi yake da ikon ya rasar da kai bayan ya samar da kai. domin duk wannan yana nuna cewa inda a ce babu wata hikima da wata manufa ta halittar ɗan adam to duk da wannan matakan ba za abu ba kawai da sai a same ka sudufa kawai lokaci guda to amma Allah bai yi haka ba sai ya zamana ya samar da kai daga dugon maniyi ga matakin kuma da aka bi wajen halittar ɗan adam kuma ya ce ya sanya ka a karar makin bi ma'ana a tabbataccen guri amintacce wanda ba don Allah ya yi nufi ba ba za ka zo gidan duniya ba shi yasa ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tambayar manzan Allah cewa ya rasulullah yaya za mu iya yin azulu ga iyalanmu manzan Allah ya ce ku sani babu wani dugon mani da Allah ya rubuta zai busa masa rai wanda yin azalin ku ko rashin sa zai hana ya samar da shi duk abin da Allah ya yi zai zo duniya ya taka ƙasa sai Allah ya kawo shi duk abin da za ka yi ba zai ci nasara ba ba za ka ci nasara ba in mun kalli annabi Musa alaihi salatu wassalam irin kulli da makirci da fir'auna ya kulla kan banu Isra'il duk wannan kuma yayi ne saboda kar annabi Musa ya wanzu amma dan Allah ya nuna wa annabi ya nuna fir'auna cewa kaidinsa da kullinsa na banza ne bai isa ba annabi Musa sai ya fito a gidan shi ya ci abincin gidansa ya sha ruwan gidansa ya yi takama daga dara na sarauta na gidan fir'auna duk wannan dan Allah ya nuna kwarewarsa da iyawar shi kenan dan adam ba zai iya wa Allah wayo ba ba zai iya wa Allah dabara ba dabarar ka ba za ta kai ka ba shi yasa kawai dan adam ya sallama la hawla wala quwwata illa billah babu tsimi babu dabara abinda Allah ya rubuta zai faru zai faru to kuma ku kalli Allah ya kira mahaifar ya mace da qararun makin bi ma'ana guri amintacce kuma wannan yake nuna maka cewa duk abin da mace za ta yi don cikinta ya zube in kaga ya zube sai dai Allah ne da zai zube tunda Allah ya riga ya bagun kariya ya sanya shi ma'ana guri ne amintacce ni tsatse ka kalli irin duhun da yake ciki fi zulmatis salas ga duhun ciki ga duhun yana kuma ga duhun mahaifa amma wannan bai hana ya motsi bai hana ya ci bai hana ya sha bai hana kuma ya numfashi an gani ko sannan Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya zai sauƙaƙe mafitarsa shi yasa ya ce thumma sabila yassara sannan kuma ya sauƙaƙe mafitarsa gashin da yake a matse a rufe amma in Allah ya zai taka ƙasa kuma sai Allah ya buɗe wannan guri sai ya fito in ya fito kuma gun ya koma ya rufe duk wannan izinin Allah ne Allah ya ce thumma khalaqana nudfata alaqa wannan dugon mani wannan ma'ana dugon mani sai Allah ya juyar da shi ya zama ma'ana gudan jini bayan wa'yansu lokuta shi ma kuma wannan Allah ya ce fa khalaqana al'alaqata mudgha wannan gudan jinin kuma sai Allah ya mai da shi tsoka ita kuma wannan tsoka mudgha sai Allah ya mai ta mana kashi sannan Allah ya ce fa kasawnal izama lahaman sai mu zo mu lullube ma'ana jikin dan adam kasusuwan nan da tsoka a nan gurin in za ku lura an nuna dan adam yana samuwa ne ta mataki uku mataki na farko dugon maniyi mataki na biyu gudan jini mataki na kuma tsoka sai kuma ka ƙara da na hudu shine kashi to amma a wata ayar kuma Allah yana nuna mana cewa bayan ya haura mataki na ɗaya ya haura mataki na biyu ya haura mataki na uku to kafin ya kai marhala ta hudu ta mutuntaka a halitta shi to kuma wannan akwai wani baun akwai wata tasha da wani ɓangaren zai kasance mukhallak na jikinsa wani ɓangaren kuma gairu mukhallak ba a halice shi ba wanda inda za ka gan shi a lokacin idan an yi idan an yi awo ko kuma idan lokacin an yi wannan bidiyon da suke mishi za ka ga abin kamar wani ma'ana sama kama halittar ɗan adam ƙasa kuma kama zumbutu na kifi kamar zumbutun tarauɗa haka za ka gani saman gashi yanayi na ɗan adam amma kasan kuma a haɗe babu ƙafafuwa babu duwawu babu komai kamar ma'ana jelar menene karfasa wetar wada wannan wani mataki ne kuma wanda yake takawa daga wancan zuwa wancan shine kamar ina ga na ta faɗa muku a lokutan baya wani ƙwararren likita ba amerika shine farkon likita wanda yake masanin ajinna ɗantayi shine farkon wanda ya fara fahimtar haka a halittar ɗantayi duniya kuma ta bashi lambar girmamawa dan an yi bincike kuma an tabbatar haka ne akwai ɗaya daga cikin magabata ya rasu kwanan nan ba jimawa bai shekara da mutuwa ba zandan shi ne ya je ya zauna da wannan likita ba ameriki ya ce wannan abin da kake tunƙaho ka hararo ka hasaso har duniya ta ma kyauta cewa kai ne likitan farko da ka fara ganowa bayan wa'ancan matakai da ɗan adam ke bi mani gudan jini tsoka ka gano cewa akwai wani ɓangaren idan an zo halitta ba lokaci yake juyewa ɗan adam ba akwai lokacin da wani ɓangaren mukhallaka wa gairi mukhallaka sai aka karanta masa ƙur'ani aka faɗa masa gashi tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu Allah ya labarta wa manzon Allah a wancan littafin nashi akwai bidiyon da ni na taɓa kallo da shi wancan malami yake intabi da wannan mutumin sai ya bugi tebiri ya ce ƙarya ne ya ce duk duniya shi ne shi kaɗai wanda ya fara wannan bincike sai aka ce to aka kawo masa ƙwar'ani mai translation na turanci sai ya ce to yanzu ya yadda amma muhammadun ya yi amfani da gilashi ne mai ganin irin waɗannan ƙananan abubuwa shi ne sai ya tambaye shi sai ce a matsayinka na likita kuma masanin tarihi akan harkar likitanci wani bature ne ya fara ƙirƙirar gilashi mai gani har hanji. kuma kirkira a wace shekara ce kuma a lokacin gilas ɗin farko da aka fara kirkira wani capacity yake da shi sai ce eh gilashin farko da aka fara kirkira wane ne ya ce yanzu shekarar nawa ya ce shekara kamar ɗari biyu da suka wuce haka ya ce to wannan muna maka magana shekara dubu ɗaya ne da ɗari hudu ya ce kuma sannan wannan da aka yi ɗin a lokacin yana da ƙarfin da zai iya gano haka ya ce a'a kawai sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan yasa ya musulunta yace eh to gaskiya na yadda wannan harkar ba ta dan adam bace ba yace ni ma na sallama wannan ya musulunta an gane ko kuma yayi kokari a mai da sunansa na musulunci kan littafin tura suka ta bai isa ba ai ba ai ba ai ba aikin ba yana musulunci ya aikin ba yana kafiri ya aikin saboda haka ba littafin musulmai bane ba balle shi sunan musulunci a kai almuhimmu dai ala ayyata halin magana cewa duk wannan yana nuna iyawa da ƙwarewa ta ubangiji subhanahu wataala duk wanda kuma zai halitta ba zai kai shi ba an gani ko hal ta'lamu lahu samiyya babu shi babu an gani ko hal min khaliqin ghayrullah akwai mai halitta bayan Allah ko kuma kuna da wa'ensu abokan tarayya da aka yi ma'ana haɗin gwiwa da ubangiji aka yi halitta babu shi kaɗai ya kayansa kuma shi ne zai rasar da wannan halitta to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa thumma ansha'nahu khalqan akhara sannan kuma sai muka halicce shi wata halitta daban sai zama dan adam kuma abin da zai kara burge ka anan shine ka kalli digon mani ne wanda bai fi wannan kan farcen ba a wannan digon maniyin kuma akwai ƙwayaye sama da dubu ɗari a cikin shi kuma kowane ƙwai Allah ya ga dama ya mutum da shi wannan kwan dubu ɗari shi ya sa wani mai ilimi yake cewa wai inda za a samu maza talatin za su iya matan duniya ciki baki ɗayansu maza talatin lafiyayyu ba duk za su yi matan duniya ciki duka saboda kowane ɗan adam maniyinsa alal aƙalla akwai sama da kwai dubu ɗari to wannan kwai dubu ɗarin kuma kowace mace ɗaya kawai take bukata fa ɗaya kawai take bukata in ka tsiyaye wannan dubu ɗarin sauran duk za ta fitsarar da su ne kwaya ɗaya kawai Allah zai ɗauka, amma ka kula da ƙwarewa, da iyawa, da jajircewa, da burgewa ta Ubangiji a wannan ɗan ƙwayar ƙwaya ɗaya, wannan ƙwan ɗaya zai ɗauko ma'ana sifa ta uban wannan maniyi. Ya ɗauko ma'ana tsawonsa da gajartarsa da idansa da bakinsa da murmushinsa ma'ana halinsa hulƙi da kuma halƙi halinsa na ɗabi'a da kuma halinsa na menene na halitta kaga ya biyo dogo dolan kamar na babansa in yana murmushi kamar ubansa dan Allah ka kalla fa ba hoto aka aje ba yanzu masu yin addu'a ai hoton ka suke sawa a gefe suna kallo suna zanawa amma na fa digon mani ne wanda zaka iya hure shi ya huru amma a wani digon mani dauke ki da dabi'unka da halittunka kai mai wani digon mani da Allah ba kwarewa a nan gurin akwai kwarewa ita ma natan kwai ɗaya ne Allah zai bukata shi ma wannan ƙwanna ta ƙwaya ɗaya zai ɗauko ɗabi'unta na halitta da ɗabi'unta kuma na hali ko malawaciya ko magulmaciya ko mai kyauta ko mai san addini ko ma'ana gashi dai kowanne abin da Allah ya ga dama haka zai ɗauko ya kwaso na uwa ko ya kwaso na uba in kuma ya Allah ya ga dama ma sai yaron ya tsallaka ya je ya ɗauko halin kakansa na biyar shi yasa manzon Allah yake cewa in za ku yi aure ku bincika an gane ko saboda al'irku da sas ma'ana jijiya tana bin naso ne tana naso za a iya waye gari ɗanka ya zama kuturu Allah ya sauke wala Allah a kakansa na uba akwai kuturu na biyar ko na uwa akwai kuturu a cikin na biyar ko na shida duk zai iya faruwa shi yasa shari'a ta ce idan za ku yi aure igrau bi fi nikah bi ma'ana ku ku nemi bakunta ba fiye son auren dangi ba auren dangi akwai matsala ko ba komai auren dangi idan akwai cuta ta al'umma ta dangi to in aka karu aka kamana dan wannan dan ya ya auri dan kanwa dama ai kaga sai wasu daya wannan cutar sai ta kwari sai ta taba wannan abin da za a haifa din amma idan ya je ya dauko a bare can gurin bakarkariya ko kuma wata wata wata bazabarmiya ko kuma wata ma'ana bayarabiya ko wata inyamura shi yana bahaushe ko buhulata ne ko kare kare kaga yanzu an saba ko da akwai cuta a wancan bangaren yanzu ta haɗu da wannan jinin mai karfi ba za ta yi tasiri ba ina fata an fahimci abin da kyawu amma ka kwaso uwarka a dangi kuma jinsin ku ɗaya wala Allah kuna da cutar wani hali ta fushi to kaga yanzu ya dauko fushi gurin uwa ya dauko fushi gurin uba shikenan sai ya kona kanshi da mutane ina fata an fahimci abin da kyawu amma in yana da fushin sai ya je dauko ko mai sanyin hali kaga an yi macin an hada sanyi da zafi kaga abin zai tafi daidai in ka hada zafi da zafi waya za ta kone ina fata an gane in ka hada sanyi da sanyi ba za ta baka haske ba dole sai ka hada waya mai zafi ka hada waya mai sanyi wannan tsari ne na halittar Allah shi ma bature shi ya kwaikwaya an fahimci abin da ke ko to wannan shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa fatabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita waye Allah nan a hasanul khaliqina wanda yafi kowa iya halitta to shine malamai suke cewa da Allah ya ce a hasanul khaliqina kenan akwai wa'ansu mahalittan ba Allah ba wanda har Allah ya fi su iyawa yayi fice daga cikin su eh akwai tunda ai akwai wanda suke ganin cewa su ma suna yi bayan Allah ko to amma ka ɗauko yanzu duniya ta ci gaba ana sanya masu kula da hotel ko kuma masu taimaka wa likitoci asibiti wannan robert ɗin ko mutum-mutumi ko ba haka bane ba to ka kutufe shi idan bai ɓaɓɓalle ba ko ba haka bane ba kuma nawa wannan mutum-mutumin kuma yake haɗa balbalin bala'i saboda ba halittar Allah ba ce ba kuma ka kalli yanzu amfani yake da wata na'ura wacce take juya shi sai wayannan na'urar ta yi aiki zai aiki amma kalli tumbinka kalli irin hanji babban hanji da ƙaramin hanji kalli yadda jini yake bin a jikinka kalli yadda ruwa yake bi a jikinka kalli wannan junjuma taka wannan ƙiyar taka ƙwaƙwal wannan kana gani fa a ƙwaƙwal wannan duk tashar ɗan adam a nan take a nan jinka yake a nan ganinka yake a nan ma'ana jinka filin na jiki yake a nan tunaninka yake a nan riƙe mamari ɗinka yake shi za ka ke da an yi haɗari kai ya bugu sai ka ga wani ɗan adam ya rasa ma'ana menene ga shi yana gani da idanuwa amma ma'ana jijiya mai kai saƙon ganin ta tsinke ko kuma ga shi za ka taɓa shi amma jijiya mai kai saƙon filin ɗin ta tsinke ina fata an gane ko kuma ga kunnuwan amma jijiya mai kai jin ma'ana ta tsinke ko kuma ga shi kwakwalwar duk da ilimin amma wannan sakon jijiyar mai tara wannan ilimin na baya zai zo ya kasa gane babansa da babansa da matarsa baki daya dan Allah wannan ba kwarewa akwai kwarewa akwai iyawa to shi yasa dole Allah sai ya ba kansa kambi yace shine wanda yafi kowa iya halitta Allah ya ce summa innakum ba'da zalika lamayituna malaman tafsiri suka ce wannan almayit bi dhammil bi tashdidil ya lamayituna da karfin nan yana nufin ba a mutum ba za a mutu bi ma'ana ai summa innakum ba'da zalika lamayituna sannan ku sani ku baya haka za ku mutu amma in an yi shi da takfif bi ma'ana mayyit to wannan ana nufin ya mutu baki daya amma an ce ma'ana mayyit bi ma'ana ai sa ya mutu shi yasa Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kaga da ai lokacin manzo Allah bai mutu ba ko to innaka mayyitun hakika kai mamaci ne nan gaba su ma za su mutu nan gaba saboda an kawo karfi na shadda akan wannan yawon din amma in babu tashdidi bi ma'ana ya riga ya mutu ya zama gawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar yace thumma innakum yawmal qiyamati tub'athuna sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tashe ku ranar alkiyama dan ya muku hisabi kowa ya girba abin da ya shuka an gane ko daman gidan duniya gida ne na shuka ba gidan girbewa ba da abin da kaga mu'mini ya samu na aikin sakamakon aikin kware a nan gidan duniya wannan riba kafa ce amma babban darba da sakamako da lagwada tana gidan aljanna amma anan ba komai bane ba kawai nan in ka duk abin da ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali da arziki wannan kawai so mun tabu ne kunnan kenan amma jakin na baya to shi yasa sai mu dage dan mu gamar da bauta ma'ana da wancan garabasa da ubangiji ya aje mana na'am
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون
na'am Allah ce wala qad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa haqiqa mun halicci sammai guda bakwai a saman ku wa ma kunna anil khalqi gafilina ku sani mu bam kasance ma'ana gafalallu ga kowace irin halitta da muka yi ba mun santa mun san zamanta mun san kuma iya adadinta wa anzalna minas sama'i ma'an yana daga cikin aikin mu kuma inji Allah mu saukar da ruwa daga sama bi kadarin gwargwadon bukata kowane yanki da kowane ma'ana bangare da irin ruwan da yake bukata fa askannahu fil ardi sai mu tabbatar da shi ma'ana a doran kasa wa inna ala zahabin bihi laqadiruna kuma idan kun mana ba daidai ba sai mu iya tafi da wannan ruwan sai ku rasa Allah ce fa ansha'na lakum bihi jannatin au da wannan ruwa sai muka tada muku ma'ana gonakai min nakhilin na dabino wa anabin da inabi lakum fiha fawakihu kathira wanda sakamakon wannan ruwa da sakamakon wa'annan shikoki za ku tadda abin marmari mai yawa wa minha ta'kuluna daga cikin sa kuma kuke ci to anan malamai suke cewa dara'iq din da ake nufi anan shine sama ta daya zuwa sama ta bakwai amma wani daga cikin malaman tafsiri sai yake cewa shi bai sallama ba zai iya yadda da wannan tafsirin cewa da Allah ya ce wa laqad khalaqna fawqakum sab'a qara'iqa cewa mun halicci ma'ana sammai guda bakwai akwai hadisi ina ga riwayat Tirmidhi ko Abu Dawud ne inda yake cewa tsakanin tafiyar sama da ƙasa tafiyar shekara 500 shi ma kaurin sama rufin sama ta ɗaya da ma'ana fulo na sama ta biyu shekara ɗari biyar to ka auna dai haka haka har zuwa ma'ana sama ta bakwai bayan sama ta bakwai akwai kuma ruwa akan al'arshi akan sama ta bakwai al'arshin Allah kuma tana kan wannan ruwa to sai yake ce a ɗarayi ɗin da ake nufi a nan gurin yana nufin ɗabi'u na ɗan adam hankali haƙuri tunani kirki sannan kuma fushi sai kuma ya ce mana ufula ya ce shi yana ga ɗan adam an halittu ɗan adam ne wannan aya tana amma wannan a tafsirin bayani ne yake wannan magana yana nufin cewa wa'annan halaye su Allah yake nufi ya halittu ɗan adam akan wa'annan matakai wani mai haƙuri wani mai kirki wani mai saurin fushi wani mai kaza wa'annan ɗabi'u guda bakwai su ake nufi cewa Allah ya halicci mutum ma'ana a kansu to amma tafsiri mafi inganci shine tafsirin jamhur ko wanda suka ce saba ma'ana saba din da ake nufi ma'ana sammai bakwai wa ma kunna an al-khalqi gafilina ba mu kasance ma'ana masu gafala me bambanci tsakanin as-sahu wal ghafla wan nisyan malamai suka ce an-nisyanu shine manta abin da ya faru sahu kuma shine ma'ana cakuɗa wannan da wannan a matsayin abu ɗaya gafala kuma shine ma'ana rabkanuwa bi ma'ana abu yayi yawa ka manta kaza ka bar kaza yanzu misali da yawa wayansu wanda Allah ya musu arziki sukan gafala su manta filayen su ma guda nawa ne gidajen su ma guda nawa ne motocin su guda nawa ne kadarar su guda nawa ce wannan me ya kawo wannan gafala ce to shine Allah yake nuna maka kar ka dauka cewa dan yana da halitta da yawa duk abin da ka sani wa in min shay'in ba wani abu a duniya face ya zo wa Allah yana matsayin bawa kuma Allah ya san da shi yace babu wata bishiya da ganyen tarki a jikinta ɗanye ne ko bucece face Allah ya san da shi babu wani kuma ganye da zai faɗo face Allah ya san da shi babu wata ƙwayar tsakuwa a teku face Allah ya san da ita saboda haka ya san abin da yake sama ya san abin da yake ƙasa ya san abin da kake sakawa ya san abin da kake ma'ana tattaunawa duk Allah ya san wannan to saboda kar ka ɗauka cewa Allah yana gafala dan ayyuka sun masa yawa a'a wanda ya yi sama ya yi ƙasa a cikin kwana shida ya ce wa mamar sana min lagobin amma duk da wannan ba alamun wahala ko gajiya a tare da mu kun ga inda Allah ya gaji wanda ya yi sama da ƙasa a kwana shida baki ɗaya da ruwa da duwatsu amma bai gaji ba to wannan zai gaji da shi ba zai gaji ba to shi yasa kawai ɗan adam ire-iren waɗannan al'amura ɗan adam sai ya miƙa wuya ga ubangiji subhanahu wataala kwakwalwar ɗan adam ba za ta ɗauka ba ba za ka iya ba shi yasa kawai imaninka da Allah da manzo sai ka mika wuya ka huta amma in ka ce sai ka rurfafa to halaka za kai to shine Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an sai muka saukar da ruwa daga sama wannan mujawara ce ruwan ai ba daga sama yake ba ko bi ma'ana saman ai tana can sama daga girgije ne amma girgijen yana ina yana sama sau da yawa in kai tafiya a lokacin damuna sai ka ga gagari ya cika da gajimare amma sai ka hau jirgi kuma sai ga duk wacce wannan gajimaran sai ga ma'ana in ka hango ƙasa ga gajimaran nan can ƙasa to amma Allah ya ce mun saukar da ruwa daga sama wannan musahaba ce ai saboda girgijen a sama yake shi yasa Allah ya ce ya saukar da ruwa daga sama da kadarin kuma gurgurdan bukatuwa kaga inda yake jigawa a bata nata tabo a bashi nashi an gane dan Allah wannan ba kwarewa a ciki akwai inda a ce Allah zai saki ruwan wani yanki a wani yanki to za a halaka in yanzu ba kwa ganin kankara wani gun sai kaga ana ta yin kankara in ka fito da sawa ma sai ka fasa ta zaka bude motar ka tukunna yanzu in za ka irin wani kankara a wannan yankin za mu rayu ba za mu rayu ba in za a ɗauko wayancan kuma a kawo su wannan sahara za su rayu ba za su rayu to komai bi kadarin komai Allah yana yi da tsari sai kaga wancan an ba su ruwa mai yawa wancan kuma an ba su daidai su kuma sannan wani kudura ta Allah za ka ga kowane yanki da irin yabanya da take a wannan yanki za ka ga akwai yabanyar sahara akwai yabanyar damuna akwai yabanyar jigawa ba haka ba ne ba to ko ina kuma Allah sai ya saukar da ruwan gwargwadon wannan yabanya inda wata yabanya za a yi ta mata ruwa a yau a gobe za ta lalace ne wata kuma yabanyar idan ba a mata yau da gobe za ta lalace wata yabanya tana buƙatar idan an yi ruwan kuma ta samu hantsi da rana wata yabanya kuma ba ta son wannan ranar wata yabanyar ruwan sama take buƙata to duk wannan ruwan ne baki ɗaya na sama Allah ya taskake mana shi a wani guri daban dan mu amfana dan moriyar mu ka gani wani bangaren ruwan gashi nan za a ja a yi amfani da shi a lambu wani bangaren kuma ruwan za a ja a yi amfani da shi wajen sha wani bangaren kuma ma'ana ruwan a kwance yake sai a hau a tafiya a kan shi to kowanne dai da hikima kowanne dai da tsari ba abin da ya samar da kanci haka Allah ne subhanahu wata'ala ya samar da shi bisa tsarin da yake bukata shi yasa ya ce in ba kwa gani in Allah ya sa kuka wayi gari ruwan ku ya zama ana menene gauran ruwan ku ya zama ma'ana ruwan gishiri ko kanwa waye zai kawo muku ruwan daɗi babu ko kuma duk a waye gari jini ruwa ya zama jini wa zai kawo muku ruwan sha babu ashe duk wayannan ayoyi ne Allah ya kawo wa dan adam kuma ni'ima ce Allah ya mana dan mu gode masa mu bauta masa cikin jin dadi to Allah mun gode maka Allah ka ba mu ikon bauta maka a cikin yadda muke bukata kuma dole ne ɗan adam ya sani cewa duk abin da zai gani a doron ƙasa mata allakum ne wali an amikum Allah ya yi shi ne don jin daɗin ɗan adam kuma ya yi shi don moriya ma'ana dabbar ɗan adam shi yasa ba wata halitta mai kima mai daraja irin ɗan adam a doron ƙasa shi yasa kawai ɗan adam bai san waye shi ba shi yasa yake wulaƙantar da kanshi yake tumasanci yake zuwa ya sai da kanshi akan harkar banza to amma kai ɗan adam mai daraja ne ka kalli girman ka'aba da mutuntun ka'aba amma manzan Allah ya ce gwara a rushe ka'aba akan a kashe mu'mini guda ɗaya shi yasa manzan Allah ya ce duk wanda ya kashe rai mu'mini guda ɗaya Allah ya mai tanadi ɗaiɗai har guda nawa guda hudu na bala'i Allah ya sauke to shi yasa ɗan adam daraja gare shi wannan saman da wannan watan da wa'annan taurari da rana duk fa mu Allah ya yi su duka an gane ko za mu gani a nan gaba ayoyi Allah yake faɗa wa mu'mini amfanin taurari da wannan amfanin farin watan duk amfanin mala'ika zai amfana kai ɗan adam zai amfana litahata dubi hafi zulmatul barri wal bahari Allah ya sanya wannan taurari ne don su zama ana hanya idan muna ruwa ko kuma hanya idan muna kan tudu an gane ko kuma Allah ya sanya wa'annan taurari ne rujuman lishayatin dan a jeho shaidanu a wani gun kuma Allah ya ce mun sanya taurari ne mana zinatan lissama ado ne zuwa sama baki daya adan dan ya burge wa dan ya burge Allah dan ya burge mu to kaga ba wani abin da kalla wanda Allah bai dan dan adam ba to duba da yanayin lokaci zan takaita anan abin da na faɗa daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله